الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau sha ɗaya ga watan almuharram hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talata tara ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin irshad muna cikin fasilun ya jibu tartibul fawaid ko a wani gaba za mu tashi watariku salati mai barin sallah mutumin da ya bar sallah ya ƙi sai mu duba mu ga me dalilin barin sallah yana musun sallah ne ko kuma a ba musun sallah yake ba ya san wajibi ne kawai sakaci ne da tahawun ya wulakanta ne yasa ya ƙi yace tahawunan idan saboda wulakanta sallah ne ba wai yana musun wajabcin sallah ba ya san sallah wajibi ce amma shi yace ba zai ba to yanzu za a saurara mar likuruji waqtiha idan ya bar sallan har zuwa fitan lokacin ta yace ba zai ba zuwa fitan lokacin ta daruri da ruri tun farko yake shi ba sallan nan ba zai ba to ba za ka yi ba za ka jinkirta zuwa ƙarshen lokaci shi ba har ƙarshen lokacin ma ba zai ba kaga ya tabbatar ko to yanzu ya zamar yudrabu wa yuhaddadu ba'da amrihi salasa kaga ya kawo shi ainihin a juye kenan yace yudrabu za a mai bulala wa haddadu sannan za a mar gargadi wannan kuma zai zo ne ba da amrihi salasan bayan an umurce shi so uku kaga na ƙarshen nan shine na farko na tsakiyar nan na tsakiyar nan shine na tsakiya sannan yudrabu din nan shine na ƙarshe mun gane farko za a umurce shi wane ka san fa sallan nan farilla ne ka san bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah kuma ka san fa ƙarshe wannan abin zai kai fa a kashe kama amar amar amar a umurce shi a umurce shi ya ki in ya ki sannan wa yuhaddadu sai amar alƙawarin nan ko ma'ana a gaira mar amar gargadin cewa to fa zai yiwu yanzu fa ya kai matsayin da za a iya mar bulala to nan ma ya ki gargaduwa yudrabu to anan ne za a kama shi amar bulala din to a cikin wannan halin ko lokacin da aka umurce shi ko wannan gargadin da aka mar ko da ya kai ga a kama shi amar duka din fa in fa'ala idan wa'annan abubuwan ya sa ya tashi ya aikata to dama yin ake so kuma yan shi kenan au ko kuma wa'ada ya yi alkawarin zai aikata to amma wajen alkawarin nan wal mashuhuru mashuhurin magana wato maganan guda biyu ne wasu malamai suka ce in yayi ko ya ce ku bar ni zan yi to kar a ainihin da ke shi ba za a zartar da hukunci ba za a bar shi amma wal mashhuru mashhurin magana wajen malamai suka ce laukana ala laukala ana afalu in ya kai wannan kurewar lokacin ko ya ce ku bar ni zan aikata yuktar za a kashe shi wato wannan jumla itiradiya ne mun gane fa in fa'ala din nan awwa da wa illa idan ya kiyaye kuma ya kiyaye alkawari a ƙabilun mashuhuri ko kuma ko da ya yi alkawari in dai ya kiyaye a mashuhurin magana kenan wuci da za a kashe shi. Mun gani? Ya kawo lokacin da lokaci ya ƙure yadda yanzu kam idan ma ya tashi ya ce zai yi sallah ba zai iya samun raka a guda ba ko ba fatiha ba nutsuwa tunda fatiha ma ana kilafa nutsuwa ma ana kilafa ko da kawai a gurguje zai yi ainihin raka amma ba zai samu raka a ɗaya ba to yanzu in ya kawo wannan lokacin bai yi ba yuqutila yuqutalu za a kashe shi ko kuma ka ce kutila za a kashe shi me ma'anin kisan saboda wannan kashe shin taimaka mar za a yi duk mutumin da ya mutu lokacin sallah bai fita ba ba za a tambaye shi wannan sallar ba in ji Allah ya taimake sauran sallolin shi na baya gaba ɗaya sun yi wannan ɗin kuma wanda ya ƙi ɗin an taimaka ya bar duniya kan lokacin ta fita shi kenan ya yi firi saboda haka sai a kashe shi kutila haddan kajuwa ya ce za a kashe shi a matsayin haddi kaga wannan kisan ya zama haddin shi kenan wannan sallar ba za a ainihin tambaye shi wacin da ya bar duniya kan lokacin ta wuce wajadan an ka lura ko ainihin mace ce ba ta yi sallar azhar ba ta yi lasarwa mun karanta ba ba in jinin ta na haila ya zo a daidai lokaci kaza sai mu ce wannan sallar ya faɗi a kanta saboda me saboda ta samu uzuri a wannan lokacin balle kuma mutumin da ma ya mutu a lokacin aha wajadan idan kuma yana musu can ba mun ce ta haunan ba to wajadan idan musun sallah yake ce shi fa sallan nan ba dole bane ba zai ba to yanzu in an zo kashe shi za ka kashe shi ne kufuran a matsayin kafiri kaga ko akwai bambanci tsakanin wanda aka kashe shi da haddi zamar sallah za duk abin da ake musulmi zamar wannan kuwa ya zama kafiri ba zamar ba wata kurawun salatu shi yasa ma za ka je kuwa isiya yana cewa amma fa ba a kashe mutum saboda kubutacciyar sallah yanzu misali ana bin shi bashin salloli ne a baya aka ce wani ni kan lokacin da muka je gari kaza ba mu yi magarba ba mu yi sha bai ce kwarai ba mu yi ba ce tashi ya ce ba zai ba to ba za ka kashe shi don wannan ba saboda me hikiman kashe shi tunda in lokacin ake ji to lokacin ya riga ya wuce saboda haka ba a kashe mutum a kubutacciyar sallah na man za ka makala inda ce yanzu misali za a kashe shi din ne wanda ya yi da sallan farilla ne amma ya ƙi har lokacin zai fita aka ce a kashe shi kamar sai sai ya samu ya kuce gudu shi kenan ba za a kashe shi ba shi ta to ai yanzu wannan sallar ta zama kubutacciya tunda lokacin ta ya fita dama ba a kashe mutum a kubutacciyar sallah shine Wata kurawar salatu an karanta sallah fi muta'abbadatil kuffari a guraren ibadan kafirai, wal mazbalati da juji, wal majizrati da mayanka inda ake yanka, wa qari'ati inda ake yanka dabbobi kamar kwata kenan, wa qari'ati dariqi da tsakiyan kan hanya hanyar da mutane suke bi, wal maqbaratil qadima da tsohuwar makabarta. Duka wayannan gurare ne na mazinna na najasa inda ake zaton akwai najasa ba a sallah a wayannan guraren. Wakilo wasu malamai malamai ma suka ce mutlakan kai makabarta kwata-kwata ba a sallah a ciki wato zance akan makabarta din wajen magana uku ne wasu suka ce kwata-kwata inda makabarta ne makaruhi ne yin sallah a ciki wasu suka ce a sai tsohuwar makabarta kaga wancan ya nuna ainihin makabartan ne ba za a yi sallah ba wannan kuma inda ya nuna tsohuwar makarantar makabarta ya nuna saboda ainihin taunawan da ake ai jikin mutum din najasa ne tunda tsohuwar makabarta ka gana tauno ana miyarwa gurin ya zama najasa ya dame wasu kuma suka ce a makabartan kafirai ne ba a sallah amma na musulmi ana sallah gashi nan jiya a kowar wal hammam haka nan makaruhi ne sallah a hammam ɗakin wanka irin da ake tanadawa a riƙa wanka ana ko biya haka irin da ruwan ɗumi da sauransu illa an yakuna mawdi'an tahiran sai dai idan guri ne mai tsarki masturan abin suturcewa tunda dama ai illan rashin yin sallah a wayannan guraren saboda ainihin ana zaton akwai najasa ne in ka tabbatar da gurin da zaka yi sallah mai tsarki ne ba ana ka yin sallah a gurin ba wadaril magasuba haka nan gidan kwace gidan da ka san wannan gidan na kwace ne to makaruhi ne kai sallah a wannan gidan wal hijiri haka nan makaruhi ne mutum ya yi sallah a hijiru isma'il dan gurin da aka dan killace a cikin ɗakin kaba din nan dan gini kamar dan rawun haka wanda yake da dan kofa ta nan ka fita can to cikin wannan din makaruhi ne yin sallah a ciki wal ka'abati haka nan makaruhi ne yin sallah a cikin ɗakin kaba wa ala zariya ashaddu karahatan mutum ya hau kan doron ko kan dakin ɗin ɗakin ƙaba ya yi sallah ya fi tsananin karhanci tunda yanzu misali idan ka ce a hijiru isma'il ai gagarin kaban kana gani za ka yi sallah in a ɗakin kaban ya yi shi kenan dama nan ne kibla duk inda ka kalla ma kibla ne to amma a sama ne kuma ina ka kalla saboda haka a shaddu karaha wakila bi ibadatin nafilati fiha dunal farida amma aka ce an samu wani kauli cewa ya halatta yin nafila a cikin ɗakin kaba kamar yadda ya tabbata hadisi manzo Allah yayi ba dunal fariba amma banda sallan farilla shi yasa ko yanzu za ga lokacin da kafin wannan corona da miye miye a killace kaba za ga akwai hijiru Ismail din ana shiga ai idan ainihin lokacin sallan farilla ya wuce za a shiga ta ku ta sallah ku ta dabar amma lokacin sallah yana yi sai a koro mutane kowa ya zo je ya sallah eh ko yanzu an buɗe yaran ne yanzu mutum zai taɓa garin kaba ah ka ce alhamdulillah barka Allah ya kiyaye gaba wa tushkaratu daharatu mawdi'iha an sharɗanta tsarkin gurin sallan inda mutum zai yi sallah musamman ma inda gaɓoɓuwan shi za su taɓa a sallan to an sharɗanta dole sai wannan guraren ya zama da tsarki shi yasa ma da aka ce guri ma'ana iya gurin da jikinka zai taɓa ko da a ce sauran guraren da najasa misali mutum yana sallah yana tsaye sai wani ɗan jinjirin shi haka ko wani yaro sai ya zo ya kashi a gaban shi to yanzu ya sallan za mu ce ba abin da ya shafi sallan shi kawai yayi hikima ya gama sallan bai taba wannan kashin ba shikenan ga kashin a tsaki an ka zo ka sa hannun ka can ka yi sujada ka dago in dai ka gama wannan najasan bai taba ka ba kasancewa an yi najasa kusa da kai bai shafi sallar ka ba ka saubi kaman tufafi shi ma sharaɗi ne ya zama mai tsarki fa in satiran najasa idan mutum ya rufe najasan bi ma la yuharriku da abin da ba zai motsar da shi ba kama lauka na fi to shikenan kaga sallar shi tayi misali gurin da aka ce mai najasa ne an kwashe kasan kwatami an zuba sai ka zo da sallayan ka ka shimfiɗa a kai in abun mai danshi ne ka sa abu mai kauri wanda danshin ba zai ratsa ba in abun bushashe ne ka sa ainihin shimfiɗa amma fa sharaɗi kar ka motsa shimfiɗa dan saboda shi shimfiɗa yana zama shimfiɗa ne lokacin da kake kan shi amma kana motsa shi zai samu ainihin matsayi ne na tufafi saboda haka idan kana sallah karkashin shi da najasa kai kuma kana kan guri mai tsarkin kana sallah sallar ka tayi amma daga ka motsa shimfiɗan sai mu ce to yanzu wannan shimfiɗa ya zama kaman wani tufafi ne a jikinka kana motsa shi kaman tufafin ka ne mai najasa sallar ka ta baci shi yasa ma malamai suka ce idan kana sallah da takalminka sai aka ce ma ai gurin akwai najasa to yanzu kasancewan gurin akwai najasa bai bata ma sallah ba sai dai kawai ka san hikimar da za ka gama sallah baka ainihin motsa takalmin nan ba idan kai ruku'u ka dago in za ka yi sujada ka zare kafanka a hankali ka koma guri mai tsarki idan ka gama an kana son da takalmin ka ka sake sa ta in dai baka motsa shi ba takalmin yana matsayin shimfiɗa ne amma kana motsa shi zai samu matsayi na tufafi sallah ya bushe shi yasa ya ce me fa in satara najasata bima la yuharrikuhu da abin da ba zai motsa shi ba shin kudar ce eh yuharriku ha yuharriku wallahu alam tabi malamin nawo kama law kana fi tarafi bisadin kamar yadda a ce najasan a gefen shimfiɗa ne wasalla alal ukura sai yi sallah ɗaya gefen da ba najasan tabarma ne sai aka ce an feso kwatami ya zo ya zuba gefen tabarman ko yaro ya yi fitsari ko wani abu da ya najasa ya taɓa gefen tabarman kai kuma kana gefe mai tsarkin sai kai sallah can gefen da najasa to wannan najasan bai shafe ka ba wa shamsu la tufahiru yace amma rana ba ta tsarkakewa wannan shine magana raji a mazhabin malikiya duk da dai akwai aqwal wanda suka nuna cewa najasa idan rana ta kulle shi ta kulle shi rana za ta tsarkake najasa amma anan rana ba ta tsarkake najasa riga ce mai najasa ka shanya shi a rana ko sati yayi a rana har yanzu najasan shi yana nan haka nan gurin kwatami ne aka kwashe kwatami aka zubar ko shekara zai yi wannan in dai rana ce ta kulli gurin kadai ba zuba wani abu wanda zai wanke gurin ba najasa tana nan rana ba ta tsarkakewa. Wayu ba an yasiri ma adal akhbasaini an yi abuwa daga sassauƙan abin da ba najasa biyu ba ma'ana akhbasain su ne munana guda biyu fitsari bayan gari wa'annan biyan su komin kankantan taba ka da dole sai ka wanke amma banda su irin su jini irin su surkami irin su iwa irin su ruwan jiki da sauran dai dukkan sauran najasa gaba ɗaya an yi sauki idan kaɗan ne ya taɓa mutum shine ya siyar ya gwargwadon ya siyar ɗin yake ce wa huwa qadru dirhami shine gwargwadon dirhami ɗaya in je bai wuce faɗin kwabo ba dirhamul bagali in ka duba kafan gaba na ainihin alfadari za ga ko wani tabo kaman kwabo haka to girman wannan najasan da ya taba ka bai wuce wannan ba kuma ba fitsari bane ba bayan gari bane amma sauki zaka iya sallah da shi fadunahu ko kasa da wannan ainihin dirhamul bagali din waya tuhurul mahallu gurin da najasa ya taba ko riga ne ko jiki ne ko gurin sallah ne to wannan gurin yana ainihin tsarkakuwa waya tsoron mahallin najisu guri mai najasa yana tsarkakuwa ne fa bin fisalil gusalati gaira mutaghayyira abun wankewan kamar ruwan da zaka wanke din ya rabu da wannan gurin ba tare da ya jirkita ba kaga kalubale ga duk wanda yake kai kayan shi wanki kenan in dai zaka kai kaya wanki ka san kayan na akwai najasa to fa ya kamata tun yanzu ka wanke najasa saboda me saboda shi najasa idan an zo wanke shi ba zai samu tsarki ba sai ruwan da aka zuba ya fita ba tare da alaman wannan najasa a jikin shi ba alkhariju kaddakili addakilu kalkharij kawo ko wannan zai wuya a wajen wanki a samu wannan tunda yanzu mai wanki zai iya kowane kaya sai ya zuba mar ruwa ya matse ya zuba ya matse har ya mai da ruwan da yake shiga kamar mai fita to shi ko najasa ba zai guri ba zai tsarki ba sai ainihin ruwan da aka zuba din ya fita bai jirkita da najasa ba sai dai kasancewar rashin jirkita da najasa idan rigan akwai wani abu daban ba najasan ba kamar rigan an rina shi sai najasa ya taba shi sai ka zo wankewa kaga zai wuya a ce rigar na har ka wanke ka matse baka ga wannan rinin ba to in dai ka tabbatar da najasa ya bar gurin wannan rinin ba zai cutar ba amma matukar dai za a zuba a matse a ga alamar najasa har yanzu bai tsarki ba sai an zuba ruwa ya fita ba alamar wannan najasa ka kenan tun da fari gwanda ka wanke abinka kafin ka miƙa wani